يا بني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح جلالي muna dan abin nan dan duba dan su ayoyi ko yawwa ya bani isra'il ya ku ƴaƴan bawan Allah ba ba kadan bane kamar da sun ce isra bawa il tana nufin Allah bawan Allah kenan annabi yaqub ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqub kenan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum tunda can cikin in ka diba cikin suratul ali imran zaka ga abin da yake kusa da wannan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala at-taura ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub kenan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'mata wadda nayi akan ku an gane ko bi shukri alaiha injimalan ko ba haka ba ku yi godiya akan wannan bida'ati ku min da'a ashe in muna son mu gode ma Allah mu yi ma Allah da'a ba Allah shi baka dukiya baka kumshe ta ka kisa ta wajen aikin Allah Allah shi baka ilimi ka koma ka labi baka son karantarwa kai baka son a ce kai ga mallam baka son a ce ka bada sallah baka son kiran sallah ka da yaso a barka matsayin ka na istad ba tai Allah ya baka mulki gode ma Allah da mulki shine kai mi kai adalci gurgurdan ikon ka ina fata ana fahimta ta shine gode ma Allah amma gode ma Allah kawai dai ai tabbata baki a ce alhamdulillah alhamdulillah wace akwai saurawa gode ma Allah da ƴaƴanka wallahi kai kokari su gane addini su bota ma Allah gode ma Allah da matarka kai tsaye ai ta tonka har a gashi da ka ji matarka na cewa ko matarka na cewa kai shi na gidan mu kun san bai da matsala babu ruwa ne to ka halaka
Allahu akbar
ko mutane kaga suna son ka galibi da wuya ya zama toka kun san mai da'awa cikin inda Allah subhanahu wataala ke cewa udqu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ku diba cikin wani wasu littattafai da ake bugowa sunan shi li yadabbaru ayatihi ku shiga cikin internet ku sa kitab li yadabbaru ayatihi mashru'u ne wanda yana kawo wa tadabburin mutanen duniya akan wasu ayoyi ko in ce wani yankuna wannan littafi in ka samu guda yanzu sun yi kamar sha uku iya sani ban sani ba ku sun ci gaba amma dai akwai su a internet in ka samu ko mujalladi na uku misali za ka ga iska tadabburin wurare masu kyau na tafsiri da aka ce kuna fahimta ta to nan wajen karkashin wannan aya udu ila sabili rabbika bil ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdhi hasana sun kawo istinbatin shankiti a wannan guri yake cewa ita da'awa da'awa abu ce da yake tana da wahala dalili kuma shine babban abin da ke kalubale kan da'iya shi na zai ci karo da abin da mutane suke so. Cewa ka hana mutane ko ka yi suka abin da suke so duniya ba tashi hankali irin shi. Shi yasa in ka gama da awa mutane suna so ne ɗari bisa ɗari sun yarda da shi to akwai matsala. Bai taɓo wa inda matsala su take. Ina fatan kuna fahimta. To nan na da'awa take da problem shi yasa in ka ce za ka yi da'awa farko sai ka yi haƙuri saboda mutane ba za su gane ka ba. amma idan ana tafiya yau da gobe jibi da gata za a gane abin da kake faɗa din shine alkhairi amma farko sai kai hankuri da suka saboda kowa zai soke ka ta irin nashi ra'ayi da irin nashi tunani duk abin da yazo sabo duniya haka nan da sai an soke shi wasu su ce yalla kaza wani ya ce yalla kaza wani ya ce amma yau da gobe Allah zai tace gaskiya ya bambanta ta da ƙarya mun fahimci wannan da kyau shi yasa sai an yi hattara cikin al'amarin da'awa bi ta'ati da yimin da'a wa anni faddaltukum hakika ni na fifita ku faddaltu kungo faddaltu aba'akum kenan na fifita iyayenku alal alamin akan talikai alami zamanihim ku ƙara aya ta guda wattaku yawman ku ji tsoron wani yini la tajizi ba ta amfana domin nan sakamako da amana nufin amfanuwa la tajizi fihi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba ta iya amfanin rai da wani abu wa huwa yawmul qiyamah shi ranar tashin alkiyama wala yuqbalu bitta'i wal ya'i akwai qira'a wala tuqbalu akwai qira'a wala yuqbal in kun gadi ba cikin can wancan wuri daga gare mu safa wancan sun kawo qira'a wala tuqbal sun kace ibnu kathir da abu amr da yaqub ko baka ba bitta'il fawqiyya ala ta'lif da aka ce wala tuqbal saboda mi saboda dama ai shafa'a muannath an gane ko wal baquna bil ya'i sauran qurra sun karanta da ya wala yuqbalu minha an gane ko ala tafkid domin shi asalin shi muannath ne majazi babu shafa'u balle a ce shafa'a ba hakikatan bane mu'annas ne lafzi an gane ko sannan kuma an yi alfaslu tsakanin shi da abin ga an yi faslu an kawo minha bil jar wal majrur in kana son ka san wannan taujihi sai ka nemi littattafai na farko ka ɗauki ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun littafi na biyu al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi littafi na uku i'rabul qur'anil karim wa wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish littafi na hudu i'rabul qur'an wa sarfihi a i'rabul qur'an wa abin nan i'rabul qur'anil karim wa sarfihi na ganin naman ce kowa ne yi shi to in dai ka hada waɗannan ina ganin za su taimaka ma sai ka hada da ashamil fil qira'at al ashr saboda kai tahqiqin qira'o'i wala yuqbalu min hako shafa'atun ba a karɓar ceto ai laysa laha shafa'atun ba ta da ceton ba fa tuqbalu balli ba a karɓa fa malana min shafi'in kamar da sun ce ba mu da mai ceton mu wala yu'khadhu minha adlun ba a karɓar fansa wala hum yunsarun sannan su ba za a taimake su ba min azabin lahi gidan ba za a iya hane su ba daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa ayoyin nan guda biyu sun isa sai abubuwan da muka saba fitarwa na farko ya bani isra'ila munasaba tsakanin aya da aya na fata kuna fahimta ta to wagga aya tana da alaka ne da ya bani isra'ila ta farko in bu kuma ta ba akwai kiran da an kai musu can akwai ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahadi to kuma yanzu ga wani kira nan ya biyo baya ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mun gane da kyau munasaba akwai musarasaba ko babu abu na biyu da uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da ne a gare ku mun ce ba ni'ima guda bace wancan karatu da su kawo mun kawo muku ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu to amma nan ga da ya ce uzkuru ni'mati an'amtu alaikum bi shukr alayhi rabbi wa anni faddaltukum ko yace faddaltu aba'akum ala alalamin nan sai mun yi hattara akwai wasu masu aqida ta aqidatu tanasukh an gane ko suna ganin cewa cikin qur'ani suna da abin da zai kafa musu hujja aqidarsu sun ka ce bani isra'ila na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce wa anni faddaltukum alal alamin kenan uwayensu rayukan suna sun ka taso sun ka shiga cikin jikin yaya kun gane ko gane ba tunda qur'anin da shiga magana kan bani isra'ila an fifita su qur'ani ne wanda yanzu ne yake magana su kuma waɗancan da ake cewa an fifita bayan su suke ba kaga akwai matsala an gane ko shi yasa na abinda ake nufi iyayensu ake nufi to tunda iyayensu ake nufi ba ana rufin rayukansu za su taso shigo cikin waɗancan ba a'a saboda in ba dan da iyayensu sun ka samu wannan ɗaukaka da fifikon ba da su ba za su same shi mun gane wannan da ke ko to nan da yace alal alami da akan talikai ƙa'ida usuliya ta'arudul umumai an ce an fifita su akan talikai mu kuma an ce an fifita mu amu da amu sun ci karo da juna al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ce mi kuntum khairu ummatin so su ko bari sai an ce anni faddaltukum ala alalamin amu da amu dole sai kana da ka'idodin usulul fiqi da kake kaza shi yasa bari ganin larabcin da nasoshin ka ce ka karanta ka masara in wata matsala ta taso sai an shiga kwayoyi na'am amma ba kwana irin wadda kato ba shiga ba kwana ta nasu ya kanu kwana ta karatu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas dukkan mutane wa anni faddaltukum ala alamin dukkan mutane za su shiga to ya zamu kuma duk maganar Allah ce anan sai a dibi awjuh ka'idodi guda takwas waɗanda ake bi waɗanda can ake samun jihatul infikak in ka ji magana ta ci karo da juna to ka'idodi ne guda takwas cikin ɗaya daga cikin su an ka samu cin karo da juna to sai a san yadda za a yi a rarraba su waɗansu daga cikin malamai sun kalli zamani sun ka ce da an ka ce wa an ni faddaltukum alal alami na iyayensu a wancan zamanin an fifita su kenan ba da mu ake magana ba mu da yanzu mun kasu ta ƙari mun fahimci wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a su iyayensu an yi magana da su amma kuma in ka ce haka na ai Allah ya ce annabi Allah ba mu kissa ta annabi Musa da yake hikaya da abin nan da bani Isra'ila idh qala Musa li qaumi zkuru ni'matallahi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin in an ce alami daga baki ɗaya tare kai sun zo to su muku an ba mu qur'ani to da qur'ani da at-taura ne nafi kaga akwai matsala shi ma wadansu malamai suka ce ana nufin a zamanin su ake nufi ba ba ba lokacin da ba wannan ba wadansu malamai suka ce a'a ana nufin irin annabawan da sun ka samu masu yawa ba wata al'umma da ta samu dinnan annabawa masu yawa kun fahimta to wa anni faddaltukum ala alamina na fifita ku akan talikai abu na biyu sai a ce a'a can amune nan amune ko ba haka nan bane lalle su bani isra'ila ga al'ummar da ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba sun fi ita ko al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta fi to inda an ka ci karo da mu da su wane ne fi wani nan da an ka ci karo ku to sai a koma zuwa ga adilla kharijiyya mu an ba mu annabi muhammad su kuma an ba su waye fi an ba su attaura mu ko an ba mu waye fi sannan su sun ce sami ina wa mu ko mun ce sami ina sannan su an ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu kanu la يتناهون عن منكر to kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الله أكبر in ba haka ba za su nemo ka sannan da an ka ce wattaku yawman ku la ta la tajzi fihi nafsun an nafsin shay'a wata rayuwa ba ta amfani wata rayuwa da komai ana nufin in babu imani الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم كافرين أكيزا ولا يقبل منها شفاعة باء كربت ceto. na ana nufin ceto ba irin wancan ceto ba tsakankanin kafirai an gane ko ceton nan akwai shi amma da izinin Allah man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wala yashfa'una illa liman yartada ko ba haka nan bane to ceton nan wanda mala'iku za su yi da wanda ubangiji subhanahu wataala zai yi da wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam zai yi da wanda in an shiga huta za a ceci mutane Allah zai abin nan nasu da kuma wanda mala'iku za su yi da wanda bayi nagari za su yi da wanda gashi nan dai daban-daban to sai mu'tazila suna da aqida cewa babu ceto da su da wanda bi hanyar su yan qur'aniyun sai su ce maka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an fi kumin ma razaqnakum ku ciyar daga abin da an munka arzita ku min qabli an ya'tiya yawman kafin wani ne zo la bai'un ko wata qira'a la bai'a yan an ce la bai'a fihi ma ya hituwa nafsi ne cikin wato na- abin nan ya fi tansis alal umu la bai'un sai su tambaye ka akwai bai'u ranar tashi alkiyama wala khullatun akwai khulla abokantaka abutta ce wala shafa'a sai to yanzu ka ka ce babu saye da sayarwa babu abokantaka sannan kuma ka je ka tabbatar da cito aga sai su kada ka cikin rani su mishi bai'u wanga sunan shi amun makhsus in baka karanta usulul fiqh ba kai dan qur'ani yuna amun makhsus amun ne an kebance shi akwai bai qur'ani tashi alkiyama akwai shi ni kai yarda da shi qur'ani ko to ban kama hadisi ko wata magana balle ka ce baka yarda ita ba inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به to wannan bai wai ina za a yi shi ألا يرى ta lahira tunda ba a yi yanzu an ka kare ba bi bai'ikum bai'ikum bai'ikum wala khullatun babu abokantaka akwai abokantaka ran tasha kiya al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun إلا المتقون المتقين akwai abokantaka da nassin qur'ani to shafa'a din akwai ta amma illa liman irtada kuma illa bi izni kafirai suna da ceto ba su da ceto su da kan sun kace famalana min shafi'in wala to mi a, mi a hikimar wajen shafi'i na sun ka kawo jam'i wajen sadiq kuma sun ka kawo mutum guda eh ba su ce asdiqa'a ba shafi'i da masu ceto saboda ko a nan duniya wanda bai taba sanin ka ba in yaga an kama kai na iya ce ya taimaka maka ko ko mu ga tun ya kana cikin matsala ya taimaka ma ko ba a samu amma sadiqin hamimin waya gare kunan duniya wallahi wallahi kaji sha'ir yace humumu rijalin fi umurin kathiratun wa hammi min ad-dunya sadiqun musa'idu takunu karuha- karuhin bayna jismaini qusimat fa jismuhuma jismani wa ruhu wahidu shi ya kabida wa ya samu gare shi aboki na kwarai rubba sun yi yawa an gane ko to fa malana min shafi'i na daga ash-shaf'u ne shine mutun yana dai ya samu wani tare da shi samun masu ceto a duniya abu ne ko a nan duniya suna da yawa amma wala sadiqin hamimin aboki hamimi ya samu gare shi shi yasa nan sun ka kawo shi mufradi balaga ta alqur'ani kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil samar ra'i kadiba cikin tafsirin jalalaini a cikin abin ga jalalaini cikin wannan sura ka je kadiba ka gani sannan kadiba cikin tafasirul lughawiyya zaka gani wanda suke kula ka da balaga, balaga ta alqur'ani to anan da yace wala shafa'a babu ceto ga kafirai ko ba haka ba kafirai kwata ba su da taimako ba su da abin ka to za a yi taksisin shi kun san ceto ba dole bane a ceci mutum daga wuta kai tsaye ana iya a cece shi a rage mishi azaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Abu Talib zai neman masa ceto daga wuta shi na can tsakiya sai a kawo shi gefe ya rage mishi tsananin azaba shi yasa sai kai taksisin wannan aya da mi wala shafa'atun da ammin nabi sallallahu alaihi wa sallam abu talib in baka yarda magana ta ba ka koma cikin addu'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na shakiki kaga abin da ya rubuta wala yuq wala yu'khadhu minha adl ba a karɓa fansa fansan nan maudu'i ne na alqur'ani wani wuri Allah ya ce da sun zo da abin da suke da ƙasa da ba za a karɓa ba wani wuri ya ce da ya zo da abin da ma yake lubinsa إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به كما كان بني تو كودا أبندا kai wato imani ba karba jama'a idan an kace duniyar ga gaba ɗaya ta mutunta kun san da karmai arziki gare shi ba a ce ma law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadu ridin duniya a ce mutun da shi da shi zai ba su amma a ce a baya eh لو أن لهم إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا kudi bidu izina da gabu guda an ka baka yanzu akwai wani mutum da mil'ul ardi da ban kasa a cikata da dinariya akwai wani bawan Allah da ya ta wajen gina zinariya bai taɓa rika kuɗi ba ko da sai iska tabarma zinariya akwai wani su ce ma tabarma inda take kwance ko da an ka zo an ka gina zinariya sai ya zo iska tabarma zinariya tabarma zinariya an ka cire keta ba kamar irin wakata barba ba ma'ana wuri ne wanda tana da yawa an ka cirke ta an ka wanke ta an ka abunka ko da an ka zo an ka auna kuɗinta kafin wai a ta can inda za a sarrafa ta nan nan da nan nan da nan kuɗi miliyon 480 shi ko bai taɓa rika miliyon biyar ba ya ce nawa an ka ce miliyon 480 sai ke ce da dariya ya haukace to kaga ƴan uwa ta sai su sa abu ga mai kai su tsarbe shi daki sai ka bashi duk wanda ya ga wata gazawara kaga shi kenan ya kasa bari ba shi kenan miliyan 480 to ku dibi kimar da Allah ya ba mu ta imani amma ba mu gode ma Allah abinda lahira duk da za a cika duniya da abu ga subhanallah shi yasa za ku ga qur'ani na faɗa mana law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ayatul fida suna da yawa in ka diba cikin suratul ma'arij akwai abin ga yawdul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmin idin bibani gibi yadda muke son yaya yadda aka bauta ma diya ga zamanin ga inda ana bauta ma Allah haka nan da aljanna firdaus da asafu Allahu akbar irin yadda diyan mutane sun kasa mutane gaba abincin su ruwan su hutar su kuɗin makarantar su gashi nan kana tiyatan su na batun bugun ka kuɗi ko baka kana iya cin amana ce saboda diyanka baka jin tsoron Allah ko to amma kiyama na tal yau yafta min azabi udhin bibani wa sahibatihi a gani amariya abillahi liz mutun na cewa Allah ayi jahannama da ita wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi fasila ita ce kamar uh, ana irin ashira ko kabila ko ya zama to family daga abinda ka hito daga gare shi daga alfasul ne fasal an shay daga can ka ka ciru ko an ka kuka kuna ji ko to sai malamai suka ci amma bai hudu iyayen shi law yaftadi min adhab yawm idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi bai hudu bai hudu uwayen shi ba an gane ko waɗansu malamai suka ce ai ya ce wa man fil ardi jami'a uwaye sun shigo ciki an gane ko waɗansu suka ce a'a fasila kin nan me yasa nan ya fara da banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi ba a fara ba da iyaye wani lokaci wanda da su ake farawa waɗansu malamai suka ce saboda mutane waɗanda sun ka fifita akan iyayensu yau gashi su sun ka fara basuwa ɗanka da kaka fifita da kaza da kaza da kaza da kaza yau shi ma kai gabatar suwa ba kan mance da abin waɗansu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa ba a kawo iyaye ba an gane ko ustaz dr fadl samar ra'ayi na da wannan ra'ayi yace da ayat ce bi banihi wa sahibati wa akhihi wa fasilati bai ce wa abawaihi ba saboda hujja ta Allah ya kafa bai hujja ya kyautata ma iyayen shi wa qada rabbuka Allah ta budu illa iyahu bil kaga da ya ce hadda iyayen shi a ce ah, kai da tunda duniya an azuma doka ta ka bi su shi yasa sai mm. wa man fil ardi jami'a ku ji don Allah kafiri yana son duk mutanen duniya har annabawa annabawa Allah da sun kaga sauran yayi wa cikin waga harka to Allah ka tabbatar da mu akan imani Allah ka ba mu ingantaccen imani Allah ka karbe mu muna akan musulunci Allah ka gafarta mu magabatan mu mu kuma da mun kai saura Allah subhanahu wataala in ta mu tazo Allah ka samu cika da imani bayan mu kuma Allah ya tsare mu da ita safi cika da imani Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ne kamata mu dakanta sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah zaka da